fatiha da salatul fati إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من دين ثم بلي أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اقري لنا بهذا المعذر والتابه بنظرة تأتي لنا بالظفر هو الذي ألا شيء وأن خلقكم يحل الشيخ من دين عندك تقول تقيمكم بخلق أبيكم شيء حلت بابنكم وآدم عليه السلام Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci Adamu daga tabo sannan kuma ya halicci Hawwa'u daga jikin Adamu sannan ya halicci yan Adam duk da baki ɗaya daga jikin Hawwa'u da Adamu to wannan shi ya halicci wato baban ku Adamu wajen dinin daga yinku sun ba kaza ajalan sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya buga wa kowa ajali ya buga wa kowa wato lokaci ya buga lokaci da kun gare ku ta mutu da inda yake ha'i da za ku mutu in lokacin nan ya cika shi kenan kowa ga iya lokacin da Allah ya iga masa da wannan lokaci ya kare shi kenan sai ya mutu wa ajallin musamman da wani lokaci kuma abun bugawa Allah kuma ya buga wani lokaci inda huyan amma yana nan wajen sa shi wannan lokacin da ba su kun bayan tashin ku in kowa da kowa ya mutu kuma shi kenan ya mutu kuma Allah tabaraka wa ta'ala kuma akwai lokacin da ya shirya kuma wannan lokaci ne zai tashi kiyama ثم أنتم سيقع شكو أيها الناس أيها الكفار ثم أنتم أيها الكفار سيقع شكو كافرية تمسرون تشكون كنا فوقان كنت الباس جن تاش الجامعة بعد علمكم bayan sanin ku Allah ko ibta da khalqakum Allah shi ya fari wato halittan ku wa man qadara ala al-ibtida'i wanda yake da ikon ya kago abu da ba shi amma ya kago shi ba ya ga wani misali ne daga wajen wani ba ko ba ya ga hoton ba to ba wa alal i'adatu a kadar ba ashe shi ya fi iko ya maida abu da ya iya yin sama tun ma ba wani kwafi da ya kwafi wannan abu ya yi to ashe yanzu in in ya tafiyar da wannan abu ya rusa shi ashe ya sake yi ma shine ya fi sauki wa huwa Allahu fis samawati wa huwa Allahu Allah shine Allah tabaraka wa ta'ala al-ma'budu abun bautawa al-mustahiq wanda ya cancanta da ibadatu ga bauta في السماوات أتكن سمان بقوي وبدرجي يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون kuma shi ne dai al-ma'bud abun bautawa al-mustahiq wanda ya cancanta lil ibadati ga bauta ilar da a cikin kasai duk ga baki ya ya lamu sirrakum Allah tabaraka ta'ala ya san abin da kuka boye ya san boyo boyon ku wa jaharakum da abin da kuka bayyana ma ta shiruna abin da kuka boye ma ta taruna da abin da kuka bayyana dai Allah ya san shi wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin ma duk abin da kuka boye da duk abin da kuka bayyana Allah ya san shi wai alama Allah ya san ma ta shiruna duk abin da kuke aikatawa ta amaluna kuke aikatawa min khairin na daga alheri wa sharrin na daga sharri wa ma tatihim ala makata baka zo da abin da ka zo da mutanen maka min ayatin na daga mu'jiza min ayati rabbihim daga ayoyin ubangijinsu min alqur'ani na daga qur'ani illa da abin da ka zo musu da shi na daga qur'ani daga cikin ayoyin ubangijinsu illa kanu anhamu urina sai sun zama to masu kauda kar ba su bi shi ba faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastazi'un فقد كذبوا بالحق حقيقة سن قرية بالحق كقرآن حقنا وجن قرآن أكيد سن قرية هذا قرآن لما جاءهم يعين قرآن من يزو مسو فسوف يأتيهم أنباء سنو نتيجر ونن قرية هذا تزو مسو sakamakon wannan karyata Qur'ani da suke lalle zai zo musu ma kanu biyan sa su nuna abin da suka rawanto suna izgili da shi ألم يروا كما هلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمثل لكم za su yi wa'azi na ne mutan maka alan yaro ba su gani ba ne fi asfarihim cikin tafiyoyinsu ila shami da zuwa sham wato siriya din nan galibi da ya mari da ta shiga sukan yi tafiya zuwa sham su je su kai kayan kasuwanci su kai abin da babu a can su ma su siyo wani kuma sukan tafi yaman cikin kasuwanci kuma sukan taho sukan taho habasha ma su kuma su hau ruwa cikin kayan kasu- cikin kasuwanci to akan hanyar sham akwai garuruwan samudawa akwai garuruwan a a hanyar sham akwai garuruwan adawa da- akwai garuruwan samudawa hijiru suna gani ga shi nan sai sun shige ta hijiru sannan za su gani akan hanyar tafiya yaman kuma akwai garuruwan samudawa za su shige su ga digirin garuruwan samudawa din nan to ba su gani ba ne fi asfarin cikin tafiyar su ila shami zuwa sham kam kasiran da yawa a halakana muka halaka min kaulin gabanin su min karni na daga tsare ku nawa ne al'ummatai muka halakar da su ummatin al'ummatai min al'umma daga cikin al'ummatai almaziyat wadda ta shuɗe wadda ta shige makanna Allah ya ce a ɗaya nahu makana mun ba su wurin zama fil ardi akan ƙasa birku wasu da ƙarfi wasu ati da yalwa mun ba su ƙarfi mutum zai iya fasa dutse ya zo ya yi gini wanda a yanzu sai an sa su katabiloli su waye amma kuma za su irin nasa ba yanzu ya isa abin mamaki a ce waɗannan ginan nuka na misira a ce wai ɗan adam ne yi a haram har yau turawa har yau da ma duk wani mai iya sanin ya ake abu kaza har yau sun kasa gane ya ake ake wannan gini kuma ta ina aka dinga ebo waɗannan duwatsu dutse ne dutse ne ya fi girman ya fi girman buhun buhun gero kwano kwano arba'in dutse ne kuma marwa sosai a wannan lokaci me ya iya ɗauko wannan dutse ko yanzu in za a ɗau irin wannan dutse sai dai irin katafilan nan mai hannu kuma a ɗora wa irin manya-manyan wannan motoci masu ɗaukan katafiloli su za su ɗauko kuma su zo su kawo to amma a wancan lokaci me ya yake ɗaukowa an ce abu suke yi kamar ice su yi masa ƙafafuwa su yi masa komai a sa bayi masu ƙarfi wane da sai su ɗauko to to kuma daga ina aka dinga ɗauko shi ana kawo shi ita misira kusan ga baki ɗaya sahara ce to wanne gari suka dinga zuwa suna ɗauko wannan dutse tafiya kwana nawa suke yi har su zo su kawo wa to kuma ba wannan ne abin mamaki ba ba wannan ne abin mamaki ba in suka kawo dutsa su me wani irin yanzu za a gini akwai wannan inji mai ɗaukan abu komai nauyinsa ya sama da shi ko hawa nawa za a yi to su da ne ya dinga ɗauka mutane ne suke ɗaukan wannan dutse kamar yadda ake dalai kiɗa su yi wanda suke wannan dalar duwatsu ko kwanan abubuwa ne na ban mamaki to shi kuma sarkin da ya yi wannan ya rubuta na yi shi a wata sittin a wata sittin ne wannan abu daga nan har tashin kyama duk mai takama da mulki ya rusa shi a shekara sittin duk muguntar Isra'ila duk abinci ta maka mar ba nau'in makamin da ba a maka mar ba bai san ma ana yi ba ba irin nau'in makamin da ba a maka mar ba amma bai san ma ana yi ba to har yau ana mamakan irin wannan to in ka je kuma hijiru samudu din ga ta nan batarahu ko hijiru hijiru samudu din dutse ne za a kwakule a yi gini ka rasa ma ta ina aka shiga aka yi wannan gini ba su dai da irin abin da yake ɗaga mutum bare a ce ta gaban dutsen haka ka rasa ma ta ina aka shigo to haka za a kwakule dutse a kwakule dutse a yi gidaje ko su kaburburan su ko su abubuwa sai ga kasan wanda ya yi wannan ya fi ka ya fi ka technology ma shi kake shi ya fi ka ƙarfi ya fi ka komai kuma waɗannan abu duk gini an san kuɗi ne yake yin gini to lalle ka san waɗanda suke wannan abu sun fi ka kuɗi da irin wayannan ginnuka yanzu kan ya tsana ga irin wannan katanga da aka yi katanga wajen mul dubu hudu kuma duk katanga ce yanzu waye zai iya wani katanga a cikin sai abu kuma ko irin ta mutan dadin na irin ganuwa da ake duba ai abin mamaki ce ka san wayannan mutane suna da ƙarfi kuma suna da himma suna da abu yanzu aka ta irin wayannan ginnuka ta abin mamaki to abinda Allah tabaraka wa ta'ala abin mamaki Qur'anin nan namu yana kula da kayan tarihi kwarai da gaske kuma qur'ani yana horo a rike kayan tarihi kuma a dinga kula saboda kayan tarihi za ka yi wa'azi a cikin wa'azi ka dan wa'azi kuma za ka karanci wani ilimi a ciki idan kai mai binciken ilimi ne mai binciken abu za ka ga yaya kwarewar mutan da ta ce yaya gine-ginen su yake yaya irin fannin karatun su yake yaya irin abubuwa amma yanzu mu ɗan karambanin addini da mun taso addini ba mu da abin da muke sai mu rurusa kayan tarihi sai mu rurusa kayan tarihi yanzu irin wannan rushe-rushen da ake yi na Allah waje a can buktu kayan tarihi ne da turawa ma suna kula da wannan kayan tarihi tun buktu a nan mali da ke tun buktu tun buktu kasa ce ta musulunci an yi malamai an yi waliyai yanda ka san yanzu mu nan kasan mu kace sakkwato kowa dai ba shi da ja kowa dai ya san an yi malamai an yi waliyai ko malaman da suka isa a ce malamai ne sakkwato ya ishe ka in ma baka san kowa baka san shehu Usman dan Fodiyo in ma baka san kowa baka san shehu Abdullahi na Gwandu duk kowane fanni shehu Abdullahi na Gwandu ya yi littafi a kai ya yi littafi a kai ya in baka san kowa ba ka san sarkin musulmi Muhammad Bello to wannan sakwata kenan sannan kuma ya ishe ka san Katsina kafa ce ta ilimi ya ishe ka san Zaria kafa ce ta ilimi ya ishe ka san Kano a ta su yi ya zauna a nan Kano ya ishe ka san kafa ce ta ilimi to amma waɗannan ƙasashe duk gaba ɗaya bayan tumbuktu suke duk gaba ɗaya bayan tumbuktu ne ya ishi muktarul kunci littattaf a ilimi yau in kana magana a ilimi bare mu afirka nan sai ka kawo ga abin da muktarul kunci ya faɗa ya yi ƙarni tare da shehu tijjani radiyallahu ta'ala an muktarul kunci malami ne na yankan shakku wanda ya yi littattafai ana amfani da shi yana daga cikin malaman afirka wanda sun yi ana tadawuli kai da kawa a cikin iliminsu to duk a nan sun mutu suke sannan da mutanensa to yan karambanin addini yan bayan na'ira ga shi nan daga shiga sun butun masallatan nan masu ginin tako ginin laka da yau tura suna mamaki ya ake aka irin wannan gini sai duk an mamaki wannan gini a rushe ba haka musulunci yake ba ba wai muradin musulunci haka afghanistan daga kama gwamnatin 'yan taliban idan ka kama gwamnatin 'yan taliban akwai waɗansu gumaka da suke tsaye na jini ba wai bauta musu ake ba irin ƙwarewa ce ta mutane da suka jajjefa musu ba duniya ga baki da hatta jami'a azhar sai da ta tashi tawaga ta ce su kala abin nan tunda ba wanda ake ba jami'a azhar ta ce musu musulunci ya shiga misira tun zamanin sahabbai tun su sai na umar suna nan musulunci amma ba wani sahabi da ya fatawa a rurushe wannan gine-gine na misira ba wani sahabi da ya fatawa a rurushe wannan gumaka na su auna na su abubuwa duk waɗannan hotuna nasu gine-gine nasu wanda su abubuwa su lamfisi su waye ba wani sahabi da ya fatawa a rushe sai yanzu in sahabbai suka fahimci addini suka wanci a wato mu ne yanzu yan bayan iya mu muka iya addini su kan duk shirme suka yi ta wanda su suka da karfe da duniya duka zama hannun su to ba wai dan haka gashi nan mun jawa kanmu yau turawa sun yadda kowa inda su kafa mulki sun yadda kowa inda su kafa abu amma yau ba su yadda mu musulmi mu kafa wata kungiya ma ko mu kafa mulki saboda wanda za su kafa din yan ta'addanci ta'addanci ne da sunan addini duk a lalata abubuwa a lalata ilimi a lalata rarruwa ba haka ne addini addinin mu ga Allah kullum yana cewa mu yawo kan kasa mu na mu ga irin abubuwan mutanta sun fi mu ƙarfi sun fi mu kuɗi sun fi mu kaza ga gine-ginen su mu je mu gani mana yanzu in ba shi da kyau ko ko in Allah nufin sa mu ruru ya ce mu je mu dinga yawo mu gani da ma za da ma za mu yi wa wa'azi nan gaba da ba za mu yi wa'azi nan gaba to ba abin ya ba ma ginin kafirai ba ginin musulmin ba mu duk an rushe yanzu in tare Saudiya ba wani abu da za ka gani na annabi ko na sahabbai ko na waye ne shekara bai fi dubu da ɗari hudu ba a yanzu duk ƙarashe in ka je Turkiya na za ka ga ginin shekara dubu hudu ginin shekara dubu biyar ginin shekara dubu abu rijiyar shekara dubu kaza rijiyar shekara har duk za a yi shirka duk za a yi shirka da wajen wajen wajen 2000 ko wajen kafin 2000 duk wanda ya je makka ko ya je umra sai ya shiga ramin zanzan ramin zanzan a nan cikin harami yake mun sha shiga ba ɗaya ba biyu ba sai ka ga rijiyar da idan ka a cikin gilas sai ka ga har na aka gani an toshe muna magana da wani mutum ya irin yan ba na iya ai an toshe ne dan ka ai shirka sai mu je musulmi mu zama mu rasa wanda zan bauta sai rijiya mu zai mu rasa abin da za mu shirka sai rijiya duk mu kasa bauta a koki mu kasa bauta a fasala kaza sai rijiya- rijiyar ma ta zanza ita za mu zanza na ce ni na gani kai ka taɓa zuwa ka gani yanzu ɗan ka ya zo nan gaba me zai gani in ana labarin zanza ina zai gani saboda ta'addanci ne ga shi nan dai a yi ta imana kaza sama ya ina za a saka ba to Allah tabaraka wa ta'ala yake ta to su yawo mana alam yaro ba su gani bane fi asfarihim ila shani ya zuwa cikin tafiyoyin su to yanzu wa'annan abubuwa an an rubuta shi yanzu wa'annan fasarorin qur'ani na yanzu abun takaici abun takaici abun takaici suratul ahzab sura ce guda a cikin qur'ani surar yakin gano yakin rami yakin gwanano da aka da kafuran maka suka taro wa annabi taron dangi sallallahu alaihi wasu dubu goma sha biyu shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama shi da ma duk wanda zai iya yaki a cikin madina su dubu uku ne ga dubu goma sha biyu ta taro musu annabi ya ce to ya za a yi ya za a yi salman al-farisi ya ce mu a garinmu idan yaki ya zo mana wanda za mu iya ba sai mu rami mu kewaye garinmu kasar kuma sai mu dinga zubo ta garinmu ya zama mu muna da tudu ga rami mu muna kallon kafuran muna tudun su duk inda muka ga za su shigo cikin ramin da sai ai ta harba a ji har su gama kwanakin da za su yi su su abu su bari annabi ya ce ai haka annabi ya dinga auna wa sahabbai da hannunsa mai albarka da hannun duk kamu arba'in mutum goma duk kamu arba'in mutum goma duk kamu arba'in mutum goma haka aka dinga yi har aka samu dutse a cikin wannan rami duk mun karanta wanda aka kasa fasa shi wanda annabta ta motsa manzalla ya zo ya dau diga sallallahu alaihi wasallam shi yawa dutsen duka uku dutsen ya zama rere a duk duka uku din nan sai walƙiya ta fito aka tambayi manzalla yace duka na ɗaya Allah ya nuna min madain kasashen kisra Allah ya ce biya ban su duka na biyu Allah ya nuna min yaman Allah ya ce biya ban su duka na uku Allah ya nuna mu rum Allah ya ce biya ban su sai yanzu wannan rami wanda annabi ya haɗa a ciki wannan irin mu'ujizozi suka su a ciki me musulmi za su in sun toshe wannan rami me za a ajiye mana kayan tarihi da ya fita wannan rami ba za a iya gada a kansa in titi ma za a yi a kansa a yi gada mana ka bi ta kansa saboda ba rami ne wani narar rami ba kullum muna karanta shi a cikin Qur'ani sura ce da shi ma gaba daya suratul ahzab sura yakin ta tarkiya da da komai amma yanzu ba sai sai dai ka je ka ga dutsen sarko din masallatan mata helkwatocin da akwai sansanin sayyid na abu akwai sansanin sayyid na umar akwai sansanin sayyid na ali akwai inda shi manzo Allah ya kafa nasu sansanin akan dutsen sallu akwai sansanin waye to duk an yi masallaci akwai sansanin salman al-farisi da ai su ma duk an make su an yi guda daya amma shi gwarami babu duk wanda ka tambaya to ya za a gane ayo kun cika ya za a gane an yi titi ma duk aka wajen bayan da za a kaje ka gani lalata kayan tarihi ba addinin musulunci ba ba addinin musulunci ba bare ma a ce abin tarihin da gashi yana da alaka da qur'ani da lalata da addini bai yadda da tarihi ba bai yadda da kayan mutanda ba da Allah ba zai dinga cewa siru kan zuru ku tafi ku je ku gani ga rijiyoyin su na ga gidaje na ga kaza kaza kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama abu abinda ake bautawa aka wanda aka ce Allah ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lalata wannan kan tsariya ne ba Allah amma in su kayan tarihi yanzu wannan duk aka ba haka kuma duk sahabbai sun shiga Misra din nan sun shiga kasashe wanda duk akwai irin wayannan abubuwa sun shiga su Afghanistan din nan sun shiga har China din nan ga wayannan tamfun tamfun din nasu ga wannan duma musulmi su ba komai ba ba kuma ba su da ƙarfin da za su iya taɓa ba ne suna da ƙarfi amma mu ƴan bayan na iya yanzu muka iya addini yanzu muka iya da mun shigo abubuwa to yanzu masallaci ma dan ana cewa gini ne tsohon gini ginin laka da turawa da mu musulmin da abu muna ganin yanzu wannan ba girma ne na afirka ba mu mun iya irin wannan gini ba sai da kayan bature ba kwata kwata mun iya waɗannan abubuwa ba girma ne na musulmi ba a ce musulmi ne suka yi irin wannan amma yan ba na iya wai za a yi shirka da musulmi duk an rurrushe abubuwa ya gani dole tura su jini sai dole tura su nesa da wannan addini da bai san ilimi ba wannan addini kuma ba addinin ba ne kuma ba ma tun mutanen addinin ba ne yar ta'adda ne cikin addini dole su za su nesa da addinin da bai san ilimi ba bai san wayewa ba bai san izina ga kayan mutan da bai san abu ba amma in sun zo sun duba qur'ani za su ga qur'ani yana kula da wa'annan abubuwa me imam malik ya ce imam malik ya ce na so a bar gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama har tashin kiyama dan al'umma su zo ta dinga ganin gudun duniya irin na annabi a ce da duk abin da ya samu amma ga irin yadda gidansa yake na so a bari ma'adil abbasi ya buje shi aka sa shi cikin masallaci ki na so a bashi a dinga gyara shi a bashi dan tarihi to inda tarihi ba a kula da shi a ana amfani da shi haka to alam ya roba su gani bane fi asfarihin cikin tafiyoyin su illa sham zuwa sham kan kasira da yawa a halakana muka halakar min qablihin gabanin su min karni na daga tsare ku ummatin al'ummatai min al'ummamin ma biyata daga al'ummatan da ta shige makkannahu adainahu makana mun ba su wato wujiran zama fil ardi akan kasa bil quwwati da karfi da karfi suka dinga fasa dutse suna yin gida suna shiga da karfin su su karfin tuwo suka dinga yi wasu atimin ba su yalwa yi abin da gashi na har yanzu za a dinga mamaki ginin nika gashi nan wani gini ma dai a ce aljanu da suka yi ba wani aljanu da suka yi mutane ne suka yi to malam da makillaku malam da makillaku mun ba su ƙarfi in ji Allah mun ba su kuɗi mun ba su iko abin da ku mutan yanzu ba su ban ji Allah kuma wannan aya duk wanda ya ga gine-gine mutan da ya san Allah ya yi gaskiya Qur'ani ya yi gaskiya mutanen da ba su da suka tafila ba su da wannan motoci masu taka ginan nika nan amma suka yi irin wancan ginan nika to da sun zo yanzu fa lokacin da ake da irin wayannan abubuwa to malan nodi abinda mu ba abinda mu bayar da shi na kun gare ku ba wa arsalna samaa alaihim midrara muka aiko sama wa arsalna samaa muka aiko almadara ruwan sama ake nufi aka aka ce saman ma ga baki daya wai sani da ruwan saman daga sama yake wa arsalna samaa muka aiko muku almadara ruwan sama muka aiko ruwan sama alaihim akan su midraran mutatabi'an mai bibiyan juna mai zuba وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وجعلنا الانهار muka sanya korami ta jirimin ta hakim tana gudu da karkashin su ta haka masakin ne karkashin gidajen su duk sun iya irin wannan jawo famfo da muke su duk sun iya wa'annan abubuwa su dai ba a cikin fari suke sa ba amma sun iya magudanar ruwa su jawo ruwa daga wani kogi ko su jawo ruwa daga wata korama a yi tafiya su dinga gina lambatu su dinga gina lambatu har ya zo garin su su shiga da shi gidajen su dinga shiga kasashen rom shekara biyar da dubu hudu shekara duk za ka ga irin wayannan abubuwa sun iya duk wayannan abubuwa wanda wani abun ma shi ya zama mana hoton da aka yi turawan yanzu ka karkafa wayannan iliman su da irin wayannan abubuwa duk akan abubuwan da wayancan mutane suke yanzu an rushe wa'annan fatoci da suke da Allah ina za mu ina za mu iya wannan karatu mu iya gane wannan abu da suke tajrimin sahatin ta ta masakin karkashin gidajen su amma duk da karfin nan nasu duk da wannan iya gini nasu duk da wannan kuɗi nasu duk da wannan fa halakna hum Allah ya sai muka halaka su bi zunubihim da zunubin su bi takzibihim al-anbiya a taqaryata wa su annaba wa ansha'na min ba'dihim qarnana karim muka fara da min ba'dihim wa ansha'na muka fara min ba'dihim bayan su har na mun tsare ko akari na wa'an su muka kuma kawo wa'an su al'ummatai su ma muka ba su abin da muka ba su to sai dai ikon Allah idan na gaba suka tafi duk wanda za su zo a gaba sai ga dai ba su kai wa'incan da suka tafi ba wanda za su zo dai ba su kai wa'inda suka tafi ba lalle yanzu duniya Allah ya ba ta abubuwa amma har yau ba ba a ba ta abin da mutanen baya suka same suka same shi ba
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين sun ce ba su imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai ya kawo musu wasiƙa daga sama su gani gashi nan ta zo kuma su taɓa ta su shafa ta Allah ya ce ni na aiko shi ni na aiko shi Allah yake cewa wallahi nazzalna alayka kitaban ko mun aiko ko mun san koma da abun rubutun ita wasiƙa nan da suka ce a kawo maka a kawo in ce ni na aiko ka ko na sako da ita din su ganta takarda din bil bil bil tana sakowa din maktuban fi qasin a cikin takarda rakin a cikin takarda da rako takarda da fata ce amma yanzu kuma takarda dai gashi nan to ga na ga ko da abu a rubuce a cikin takarda din nan kamar tarahu kamar yadda suka nemi in kawo din falamasuhu bi aidihim kuma su shafa rubutun nan su shafa takardar nan da hannunsu su ce ga takardar da ta zo daga sama kaga ablagu wannan shi yafi kai mutuka min ayan nuhu Allah yake sun ganshi ka shafa abu ma ya fi dan kaga abu ma kila baka san kwarin sa ba baka san kaurin sa ba amma kuma an dinka ya shafa shi ma ka ji to kuma yanzu ka da yin imani da shi to ko da sun shafa shi ma da hannun su inji Allah li'annahu al-fadi shakki domin su shafa shi da hannun su shine yafi korewa da kokonto din nan to me za su ce laqala allazina kafaru da sai kafiran to wanda suka kafu nan sai in haza wannan ba ko bane illa sihirun mubin sai sihiri ne bayanan ne aire mana irfa'i da akai wannan ai gambara ce rufa'i da la a ce wato takarda ta sako daga sama kuma su suka nema wannan za su faɗe shi ne ta annukan dan ta annuki wato rukan su da ra'ayin su na banza wa ina danganta da karan hanci to Allah tabaraka wa ta'ala a wannan aya ya ce ko da na sako daga sama in ta takarda daga sama to irin wannan abu yana daga cikin mu'u- abubuwa na Allah da yake faruwa ko dai a ga takarda ta sako daga sama da rubutu a jiki wa'annan zamanin nika an ga irin wa'annan sun sassamu kuma yana daga cikin aqidar musulunci malamai sun yarda da wannan saboda malaman da suka kakkafa karatukan addinin musulunci galibin wa'ansu sun halarci a zamanin su an yi haka sun ganta ko kuma a ga wani rubutu a cikin dutse an san ba dan adam ne ya rubuta shi ba ko a binne mutum a ga wani rubutu ya fito dala-dala akan kabarinsa an iya karantawa wannan duk an yarda da shi a musulunci wannan ya daga cikin abubuwa da musulunci ya yarda da wannan ko a ji hatifi a ji magana ba a ga mai magana ba malamai sun ce takardar da za a ce daga wajen Allah take kuma rubutu ne na alkalamin kudura na ikon Allah ita ce takardar da in ka kalle ta ta haka za ka iya karanta ta ta haka da za ka yi wa takardar haka kuma sai rubutun ya kuma juyawa ya kuma koma kamar nan kake kallo da za su hansula takardar haka kuma sai rubutun ya kuma tasowa ya kuma taso wannan an san takarda ce daga Allah wannan an san rubutun kudura ne na Allah wannan an gansu Allah tabaraka wata'ala ya ba wa bayinsa ba ma zamanin annabawa ba ma da yawa an gansu wa'annan kuma ko gobe ba a rufe kofar su ba Allah mai iko ne ya saukarwa da wani daga cikin bayinsa yana daga abin da malamai suka kawo kissar wani mutum bawan Allah amma kaman wawa ne ba haluli ne kaman wawa ya tafi hajji da da mutanensu shikenan sai da suka yi suka yi dawafin ban kwana suka dawo shi yana can wajen dawafi shikenan suka ce in in ya dawo mai man wasa da suka yi dawo ka gama dawafin ban kwana ce ce ya shela duk wanda ya dawafin ban kwana ce ai duk wanda ya dawafin ban kwana Allah yana ba shaida a san yayi shi da ne zuwa da gudu suna ta dariya suna ta dariya sai abu ya zo jikin ka'aba yace Allah ni nayi dawa gumban kana ni baka ban takarda ta ba duk al'azan duniya da manyan malaman da suka halarci makka wannan lokaci sai da suka ga takarda daga sama filip filip filip da ta zo a hannunsa wannan takarda ku ce daga ubangijin talikai zuwa ga wani Allah ya gafarta masa duk malamai suka karanta kuma duk wannan ka'idodi da suka ajiye wannan takarda a tana irin wannan ka'idodi duk ka'idon nan ta biyu sai ga kuma abokan wancan sun zama su ne wawaye din abin yi wa dariya to wannan takarda kuma da yawa za a binne wa'yansu daga cikin bayan Allah ko na daga manyan malamai ko daga rubutu a kan kabarinsu Allah ya gafarta musu wannan hadisi ya zo da shi ma hadisi ya zo da wannan ma har ya kwana ɗaya har ya kwana biyu sannan a ga wannan rubutu kuma ba wanne ya ba daga Allah ya to irin wannan abubuwa an yarda da su akwai su a cikin musulunci dan Allah ya ba mutum wannan ba wai ya aiko shi bane ba wahayi ya ba shi ba wannan littafan addinin musulunci na manyan malamai ko wanda aka yarda su duk sun zo da irin wannan abu to Allah ya ce to su mutanen maka ko irin wannan na saukar mutum ba za su yarda da shi ba kuma ko sun shafa shi da hannunsu ba sai sun ce wannan sihiri ne a bayyane wa qalu laula unzila alaihi malak suka ce laula unzila alaihi me yasa ba a saukar ala muhammadin abu sa muhammadu wa malaku mala'ika ya saddiqu da zai dinga gazgata shi halla ja'a malaku me yasa mala'ika ba zai zo mina sama'i daga sama ya dinga cewa annabin Allah ne sun faɗi sakata kuma suka da to yanzu shi muhammadu na in yana so mu gazgata shi sai dai mu ga wani bafaje mala'ika ya zo yana cewa shi shi shi Allah ya aiko manzo Allah manzo Allah ne a wani waje kuma suka ce a'a ba ma wai mala'ika ya zama ba fatan sai a'a shi ne zai sa dan aikin ba zai zama mala'ika to Allah dai ta saka wato hujjoji akan wannan hmm.
ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون wanda wanzan na malakan Allah ya ce da na saukar da mala'ika kamar tarahu kamar yadda suka nema a saukar da shi falan yuminu ko ba su yi imani ba da kudiyar lamuru shi kenan da lamari ya kare sai a halaka su in na saukar da mala'ika suka ki imani shi ko mala'ika kuma ba zai kira ba shi kenan halaka su za a yi shi kenan sai a halaka su sun malayin zaruna sannan ba za a dakata musu ba lau ja almalaku da mala'ika ya zo kamar da suka nema da halaku da sun halaka ولو, ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا suka ce kuma to mun ji shi Muhammad nan ne ta zai zama mala'ika ba sai zama dan adam yana su kafirai ne kafiran maka ma bare masu kuma kullum ma maki wawa ne in bai wasa ba saboda abin da zai dora agogon da zai dora sai makiyinsa ya hau zai yarda da shi sai zama wauta ne yanzu kafiran maka sun ce ba shi yarda da annabi Muhammad sai ya zama mala'ika me yasa ba zai zama mala'ika ba zai zama dan adam irin su yana ci yana sha kaga wannan sai aka kaman sun faɗi wani abu amma su da suka iya yadda Allah ya zama ice su da suka iya yadda Allah ya zama dutse kuma su za su saka Allah sai dan wani annabin Allah ne ba su yadda ya zama dan adam ba da dan adam da ice wa ya fi cika wajen Allah wa ya fi- wa ya fi yadda ya zama Allah ya fi yadda ya zama Allah wani wani wani wani yana wa- wani wani adibi wani mai mawaki ya- ya- yana wa hema wannan ta India din nan hema wa mata ta indiya ya ne mata waka wani adibi ne balarabe ma a hema malima ya idu hashu akali wa imanin liman fadarar jamala aya abu da ƙaumikil asnamu jahalan walau abadu ci karka na hajimala ya ke hema mai kyau wadda ta jiki da hankali na wajen kyau yanzu mutanen ki sa bauta a gunki don hauka sake suka bauta ma ni da yaji aya abu da ƙaumikil asnamu jahalan yanzu mutanen ki sa bauta a gunki bara ma ma inda ya dinna walau abadu ki karka na hatima ni da ke suka bauta ma zan ce eh kanki aka gani aka bauta miki to duk da dai shirme ne amma kuma sai ka dau hikima a ciki to yanzu su gaburan maka to Allah su bauta wa dan adam ya ta bauta su bauta wa itan da dan adam ya saka wanne ne an su bauta wa dan adam bare ma dan adam irin annabi Muhammadu kyakkyawa wanda ya- da wannan wanda yawa ya ma waka ina ya ga annabi Muhammadu da ya- da da ya mutu cikin waka bari ma annabi Muhammadu ya kyakkyawa na ai shi ya dace a bautawa ma ba wai abu to amma sai ga shi sun yi yadda Allah ya zama ice ya zama dutse ya zama amma annabin Allah da dan aikin Allah ne ba kowa ba ya za a ya zama dan adam a da ya zama mala'ika ma kaga wata ne wannan to shine Allah yake ba su abu Allah yake cewa to ku yi hankali dai a wani waje Allah yake to ku mala'iku ne ai ku ba mala'iku bane bari in aiko muku mala'ika Bar- ka- kai dan adam da in ka ga aljanni sai an daure ka an ma rukiya to kai zaka iya ganin mala'ika yanda in ka ga aljani sai an daure ka amma rukiya shi ma aljani in ya ga mala'ika sai an daure shi amma rukiya shi ma ya ga nasa aljani sai za ka iya ganin aljanin aljani in ko budunin budun aljanin aljani za ka iya ganin aljanin aljani sai in ka ga aljani sai an ma rukiya shi ma aljani ya ga mala'ika sai an ma rukiya sai an daure shi to kai ba ma yanzu aljan kake cewa ya zo wai mala'ikan ma shi kake cewa ya zo ko to Allah yake da ku mala'iku ne sai saukan muku mala'ika amma ku mutane ne ba ku iya ganin mala'ika ba shi za na aiko dan uwanku dan adam mutum kuma in na aiko mala'ika sai ku ce ai shi mala'ika zai ci zai sha bai san wahalar rayuwa ba bai san kaza mu fa da muke noma mu da muke ci mu zai gaya bauta Allah shi ma da yana ci yana sha shi ma da yayi wani abu kuma ba shi da sha'awa ba shi da kaza to bari aiko dan adam irin ku mai sha'awa mai ci mai sha din mai fatauci din kuma ku ga ya ba Allah kuma ya ba Allah kamar samari ne su ga wani saurayi dan uwansu ya ba Allah to sai ya zama musu wa'azi amma sai ga tsohon sai to shi ma ba mu sani ba ko da yana saurayi su kora ne ko amma sai yanzu da ya tsufa ya kama lamarin Allah amma zai ga dan uwan saurayi din mai rayuwa din mai komai amma kuma ya ba Allah har sai ya zama musu wa'azi mace ita ma tana bukatar ta ga yan uwarta mace ta kama bin Allah da namiji ne yake mata wa'azi ta ce dan baya haila ne dan baya ciki ne dan baya haihuwa ne dan baya girki dan baya amma ta ga yan uwarta mai haila din mai ciki din mai komai kuma ta bi Allah ita ce to abun fa lalle a haka sarakuna su ga yan uwan sarakuna sun bi Allah suna kira in talaka ya zo a ce ɗan talakawa ɗan gidan su waye da in zai ga ƴan uwansu su ma sun bi Allah sai ya zama musu wa'azi haka masu kuɗi su ga ƴan uwansu masu kuɗi sun bi Allah sun kira su zuwa Allah wannan kira da wani su da suke yayi kyau saboda in talaka ya kira sai a ce na hatsi yake nema sadaka yake nema zakka yake so an zai ga ɗan uwansu mai kuɗi mai ƙarfi wanda zai buƙata wani abu amma ya bi Allah sai ya zama musu wa'azi to Allah yake cewa ku mala'iku ne sai sun ku mala'ika amma ku mutane ne dan haka na aiko muku mutum dan uwan to kuma sai ga wani fanni na karatu kuma Allah zai faɗa a nan wajen Allah yake cewa to ki hatara fa walau ja'alnahu malakan shi Muhammadu sunan sallallahu alaihi wasallam da mala'ika na sa shi din ma da a ce Muhammadu ma mala'ika ne da ja'alnahu rajula dan adam ne zan mai da shi mala'ika ne amma sai shimfiɗa masa fatar ta dan adam robocop ba su za suna robocop ba injina ne a cikin mutum a kuma kan shi da sufan mutum da komai to wajen su koya ma wannan karatu yanzu dai muhammadin nan da kuke cewa me yasa bai zama mala'ika ba yanzu ba ku ba ku da ilimi ko mala'ikan ne ai sai dan adam zai zama ko mala'ikan ne to kuma su ilan ba mu ce annabi muhammadu mala'ika amma Allah ya ce ko mala'ika ne dan adam zai zama amma annabi muhammadu uban mala'iku ne ma shi ne ruhun ma hasken gabaki ɗayan da aka yi mala'iku ma gaba ɗaya har ja'akum min Allah nurun shi haske ne sallallahu alaihi wasallam wa nurul akawanil mutakawwinat hasken kasantattu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da shi al'adami dan adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haske ne Allah tabaraka wa ta'ala mai da shi dan adam shakkin minan nuri tajassama wa lam tujassimul ma'ana to haske ne Allah mai da shi haka kaga yanzu kai in sai ka ga sirrin a sarari za ka yi imani to yanzu za ka yi imani da wasu abubuwa ko na zamanin nan ba to walau da Allahu malakan ko da na sanya annabi sallallahu alaihi wasallama mala'ika da Allahu rajula dan adam da namiji za mu mai da shi dan adam da za mu mai da shi haza sirrun kabir wannan sirri ne babba da dan adam zai gane abubuwa kar ka dinga to wannan ne zai zama bawan Allah wannan shine zai zama bawan Allah an ce da matan mutum da ƴan uwansa ba suka imani da shi ba ita mata da ce mutumin ne fa wanda ake komai da komai din nan da zana shi ne zai zama wani mutum da wani bawan Allah kaza kaza su kuma ƴan uwan ce ba mu muka rene shi ba ɗa ya ce ba ubana ba ne uba ya ce ba ɗana ba ne wa ya ce ba ƙanina ba ne ƙani kuma ya ce ba wana ba ne sai zo Allah ya kawo ƴan su daga can waje sun zo sun yi imani da shi sun amfani su na kusa da ya amfani ba saboda ya zama musu hijabi su duk wannan suke kallo to haka kuma ni hatara Allah ya zuba sirri cikin ɗan adam din nan dai da kake gani komai yana cikin ɗan adam din nan dai da kake gani komai yana cikin ɗan adam din nan da kake gani kaka neme shi a wani waje kowane sirri yana cikin ɗan adam din nan don ga iya tare ɗan adam kai sai ɗan wani aljana aljana kake so ka gani ko ɗan wani ƙarfa ƙarfa kake so ka gani za ka samu komai ba wannan duk Allah ya shi ne da ɗan adam hatta mala'ikan Allah ya shi ne da ɗan adam ko me duk abin da ke saman bakwai da kasan bakwai Allah ya shi dan dan adam shi ko dan adam Allah ya shi dan kansa ya ma'arifa ya san Allah ya ba Allah shi ko dan adam Allah ya shi dan kansa kuma da haka ke gani hadisi sun zo da yawa yanzu hadisin malaika biyu da zai kan bai wamal islam wamal iman wamal ihsan a malaika ya zo ko a dan adam shadidul bayadu siyasi shadidul sawadi sha'ari to yanzu wannan da ka gan shi akan hanya ka dan bige shi baka san ma yanzu ai sai bala'i ya faru dan haka ake cewa kaka wulakanta kutare ko kaka wulakanta makafi ko baka san waye ba aljani zai iya shiga su mala'ika ma zai iya shiga su to ya zo ma cikin hadisi kuma ingantacce a ranar tashi kama Allah zai ce nayi bara ma ka hana ni sha uzu billahi kai yanzu Allah kai ka almajiri wani bai zo yayi bara ka hana shi ba almajiri to wannan magana sirri ce babba kan mu dinga rena yan adam bare mutumin da muka san lallai bawan Allah ne yanzu annabta ta kare annabta ta kare amma akwai waliya har tashin kiyama ka ce baka sani ba to tun da kace baka sani ba ka dauko ma waje ne kaka taka shi dan kaka je ka tako na takowar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyi na ko man akhana li waliyan musnadin ahmad bukhari kuma man adali wali hadisin bukhari musnadin ahmad sai ce wato waye sani to tun da baka sani ba ɗaukowa ma shi ne dan ka je ka tako shi abinda Allah ya ce zai yi kuma yayi to mu dinga girmama yan adam din nan kuma ka dinga yadda girmama kowa kar ka je ka tago dan adam ya zama so ka tago masifa ne Allah ya ce walau da Allahu rajula ko walau da Allahu malaka ko mala'ika na sa shi da da Allahu rajula dan adam zan sa shi ku da kuke neman mala'ika zo to ko mala'ikan da ya zo mutum zai zama dan kuma za ku iya ganin mala'ika a hakkin sa ba هذا سر كبير wannan sirri ne babba wa hadha al malaku allazi qalabu wannan mala'ikan da suka ce Allah ya kawo musu shi law ata da ya zo Allah ya ce la sar rajulan dan adam zai zo amma kuma mala'ika ne fa yanzuruna dan su iya ganin sa su iya magana da shi su suna ganin da mutum suke magana amma nan ko da mala'ika suke magana kai kaga ya zo wani mutum hadisi ya zo wani mutum da ya tafi ziyara dan uwansa dan Allah sai Allah ya ajiye ma mala'ika akan hanya yayin kamar mutum ya ce mala ina za a ne ce wallahi dan kwana zan je ziyarta a garin nan ce wani zumunci ne ko wani kasuwanci ne ko ce wallahi tun ba dan kwana ne na Allah saboda Allah an je zai ce ce to ni ba mutum bane mala'ika ne Allah ya ce ka shi ya gafarta mu Allah ya ce ya gafarta hada mala'ikan ya zama abu to la to irin wannan Allah ya sako da mala'ika ya zama da da wannan ba a rufe shi ba ba wai wahayi ya kawo ba har tashin kiyama wannan zai ta faruwa har tashin kiyama kuma ba sai lallai annabi ba ba sai lallai annabi ba imran ibn al-husayn sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciwon basir basir yayi makarfi kwarai da gaske sai ya dinga ganin wa'ansu irin kyawawan mutane suna shigowa suna gaishe shi wa'ansu mutane suna zuwa suna gaishe shi ya zo yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kamin addu'a basir din nan ya dame ni manzon Allah ya ma addu'a Allah ya tafiyar da cutar sai dai na ganin mutanen nan sai zai ce amma ya rasu da ko wani abu ba lokacin da ma da lafiya wani mutane suna shigowa har gidana suna da abun mamaki amma yanzu ma yana manzan da ce ai mala'iku ne suke zuwa suke gaishe ka to yanzu me yasa ba sa ba ita dama waccan cutar ce ta sa wannan jarrabar da Allah ya yi ma ita take kawo su ita ya rasu da roƙi Allah ta dawo cutar cutar da za ta sa mala'iku daga Allah su dinga zuwa suna gaishe ni ta dawo kuma hadisi sahihi hadisin hanzalatu sayyidina hanzalatu ya ga sayyidina abubakar shi kenan sai sayyidina abubakar ya kai tare shi sayyidina abubakar ya san hanzalatu yana kuka hanzalatu gafiri hanzalatu ina saboda girman sa mala'iku suka wanke shi saboda ya sadu da matarsa kenan ya gama saduwa da matarsa yadda an buga tambarin yaki maza maza a fito ga makiya sun fito ranar uhudu shi kenan ya tsaya wanka ba kawai ya sa kayan karfe sai ya sa shi kenan ya fita aka je aka gwamza yaki ya shahada aka kashe shi mazalla yake ni waye mala'iku suke wankewa akan hajjiri ne na gani ne waye mala'iku ce hanzalatu ne aje a dubo mun hanzalatu na yake shi kenan suka zo suka dubo hanzalatu gashi an ma wanka a inda yake kwance ga ruwa yana ta zuba ta gashin sa suka ce sadaka rasulullah sa shi mala'iku da aka ake cewa sa hanzalatu kasiri mala'iku ne suka wanke shi suka ma wannan wankan janaba ne to wannan hanzalatu din sai yana baka ya shigo masallaci ya ganshi yana kuka hanzalatu lafiya ce wallahi hanzalatu kamu munafiki ne kai ne munafikin kai munafiki ne waye ba munafiki ba to me munafincin naka yace wallahi ina zaune gaban manzon Allah manzon Allah yana faɗa abubuwan nan da yake gaya mana sai in ga ga abun live ina gani abun kuru-kuru ina gani duk abin da manzon Allah yake faɗa wallahi ina ganin sa da ido na kuru-kuru amma in muka in na koma gida kuma na rungumi mata ta na so wa saduwa da iyali na kuma yara kuma kaza kaza sai in ga abin nan ya ɓace sai in ji ina ta rikici ma akan ma in gaskata shi ma tukun ba ma in gashi da ido na ba sai na baka ce to in wannan ne munafici ashe kowa munafiki ne ka gan mu nan mu ma haka muke duk abin da annabi yake faɗa muna gaban sa nan ganin abin muke kuru amma mu ma an kowa ya koma cikin iyalinsa kuma ya je dan shagala da iyalinsa kuma sai ya ga abin nan ba haka ba to amma wannan magana ba mu tafi wajen annabi tashi mu tafi idan na suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce maraba da Abubakar maraba da Hanzala lafiya sai na baka ce Rasulullahi wata magana na ji wajen Hanzala sai na gani ma akan ta nake manzo Allah ya ce me magana Hanzala ya tsara mai wa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce i wallahi haka abin yake wallahi da za ku zauna a cikin gidan kuma da irin imanin da kuke gabana wallahi da mala'iku ta dinga shiga cikin gidanku tana hannu da ku la safa askumul mala'ikatu da mala'iku ta dinga hannu da ku wannan hadisi sake yake mutlaki ne har tashin kiyama duk wanda Allah ya bawa irin wannan imani ya bawa irin wannan ƙarfin yaƙini yanda yake a cikin gidansa ma a gaban manzon Allah ma haka yake yanda yake a cikin gidan yanda yake a cikin gidansa ma yanda yake a masallaci haka yake to wallahi mala'iku za su ga su hannu da shi ba wani kayan kara bane dan mala'ika ya hannu daga to sai ne ba sai sai in mai hannu da kai ba sai ne waye waye dora ma shi duk a kudin jini abubuwa sharri ba sharri ba da wani kayan kara bane wallahi da mala'iku za su dinga hannu da ku sai manzo Allah ya ce amma as-sa'atu sa'a lokaci lokaci da ku yi imani nan a gabana kuma ku je ku dan ga iyalin ku kuma kuka zauna ba da zubai irin na gabana kuma ba za ku iyali ba ba za ku komai ba a'a ku dan dai dan wani lokaci dai ta kiɗi kamar ka ce ta kiɗi ta karatu ƙarya ne mutum yake zai iya zama in ba wanda Allah ya tsaye da shi wali ko kaza ka ce za ka iya zama 24 hours kai ba ka da komai sai cikin karatu kai ba ka da komai sai cikin abu kai ba ka da wata ran za a gudu idan za a gudu a ta kiɗi dai ta karatu dai ta kiɗi dai wannan bai shige ka ba in dai a cikin halattun kake to kaga sai ni ta hattara duk ranar lailatul qadri mala'iku suna sauka tanazzalul mala'ikatu wa ruhu duk ranar daren da daga mala'iku su salam hi hatta matla'il fajr za su ta shiga gidan musulmi suna cewa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum kaga dan wani abokin ka kila ya zo ya ce ma assalamu alaikum kila baka sani ba kila wannan mala'ikan ne kila wannan abokin ba kuma kai ta cewa da kowa mala'ika mala'ika mala'ika ba yawa ba kuma shi kenan kuma ka dauka kwata kwata Allah zai yi irin wannan da an ce ko mala'ika ya zo kaga ai ka ji ya ce ya mai da kansa annabi Muhammad wannan duk ba karatu bane wannan duk wata ce duk mu gyara ta mu bai mu ajiye jirgi akan titin ka to wannan hada sirrun kabir wannan sirri ne babba na cewa da suka yi ko mala'ikan nan mala'ika ya zo Allah ya ce ko mala'ikan nan ya zo dai dan adam zai zama la budda an ya ji ala suratu rajul mala'ikan nan abu suran namiji zai zo da ya tamakkar min rubyati dan su iya ganin mala'ikan nan an haga maryam ma da mala'ika ya je mata saka masalal hada sharar sawiya sai ya mata kamar dan adam ke ta qalat inni a'udhu bira kai ina neman tsarin Allah da kai sha wallahi ba ba mutum bane mala'ika ne kan ma ki kan ma ki ko kaga mutanen annabi lutu sai mala'ikun suka shiga samari kyawawa suka je kuma mala'iku ne har ya damu har ya kuma kaga bakin annabi ibrahim bakin annabi ibrahim mala'iku ne amma suka shiga baki har sai da ya yanko sa ya kawo abinci ya zai jera kuma mala'iku ne da kamar su suka zo zai ce bai gani ba sai da ya ga babatin abinci sannan tsoro kuma ya kama shi sannan suka gaya maka mu mala'iku ne to sai mai hattara kwarai da gaske to kuma walau ja'a malakun da mala'ikan ya zo da kana rasulan sai ya zama dan adam Allah ya ce wa labatna alaihi sai mu ya musu sai har yau dai sai abin ya kuma takuɗe musu irin yanda suka gigitattu yanzu ba su iya ganin girman annabi Muhammadu ba su iya gane to kowancan mala'ikan ma ya zo ba zai zo dan ba zai zo mala'ika ba dan adam zai zo kuma in ya zo dan adam din ma abin da ya daɗa rikicewa zai yi to me amfanin sa a duka rikicewa wallafa suna alaihi sai mu daɗa sukan ya musu na yarda suna abinda suke rikitarwa a kan kansu labudda an yaka Allah su sai rikicin da ya faru wala kajistu hudi'a bi muslim min qablika fa hada lil ladina sakiru minhum ma kanu bihi yasfahadu wannan ban hakuri ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hakuri ya rasulullah wala kajistu hudi'a bi rusulin min qablika an yi izgili da annabawan da ma'aikan da suka zo kafin kai kowane annabi ya zo sai an mai izgili a ce mahaukaci ne a ce rawa ne a ce kaza kaza a ce kai ma in na taƙayyar kai mu mun yi shukuri ma tun da ka zo ma aka daina ruwa ma kai zuwan kama bai zama alheri ba sharrin da suka yi ne ba shi kullum mugu shi zai je tabo Allah in bala'i ya zo kuma sai ce to wannan mutumin da ya tabo bala'i ya zo kuma shi ya ja ma bala'i da ya zauna lafiya da wannan bala'in bai zo ba kuma sai ya ƙara dannawa dai kaga su suke taba annabawa to wanda Allah ya dan jira musu wani bala'i ko yace to ku annabawan nan dai tun da kuka zo ma kuma dai bala'i duk gasu nan ma yana ta zuwa ba san bala'in da kan tsairu kuma akun ba haka Allah ya ce ba wala qad tuti ajru sulmin kamlika an yi yuzbili da ma'aikan da muka aika kafin kai ya rasulullah banu adama da an adamu fihim mala'ikatu kaga ya zo akwai mala'iku cikin yayan adam masu halin mala'iku ko ma mala'ikun dan adam ne amma mala'ika ne na daga Allah ran adam za ka gani amma ba za ka iya bambancewa to ka girmama kowanne da aka kau bare ƴan rauna na rauna nan bare kutare bare makafi ka wulakanta su zai iya zama dan abu kuma shi ma ya zo yanda mala'ikan nan ya zo mai ya shiga mai kora ya zo dan mutumin nan na bani isra'ila da wanda ya shiga kusuru ya zo da wanda ya shiga kaza to duk ya zo wannan to akwai mala'iku cikin yan adam kakka wulakanta su me ya zama aka ce akwai mala'iku al-insani shi dan adam da ka gan shi nan ku duka Allah ya halitta Allah ya halitta shi a shi Allah ya halitte shi fihi qadiriyatu dan adam yana da shiri yana da wata tsarantoma da Allah ya sa a jikinsa wanda take shirye da dan adam yana da dama qadiriya shiri qadiriya dama dan adam Allah ya ba shi dama bi an yakuna shaytanan dan adam zai iya zama shaytan kai ɗan adam zai iya zama akwai halaye da shidan ya faɗa idan ɗan adam ya zama maƙetaci marowaci magulmaci shidan ya faɗa wani suka zama to mu in mun gan shi ma ce muke gane gida nan ya zo shi kansa shidan ce yake da ɗan adam mai gida in ya zama wannan ɗan adam yana da ƙarfi yana da iko da zai iya zama shidani wa bihi qabiliyatun ɗan adam yana da shiri yana da dama da an yakuna bahimatan da zai iya zama dabba har ya fi dabba ma dabbanci za ga ana ɗaukan hotunan wa'yan yan adam din wani abun da suke ko daga ba su wannan abu ba wasiya tsadiliyatu dan adam yana da dama yana da shiri da an ya kuna sabu'un ya zama zaki dan adam zai iya zama kura dan adam zai iya zama kare yana da shirin wannan wasiya tsadiliyatu dan adam yana da shiri yana da dama an ya kuna malakan da zai iya zama mala'ika dan adam zai iya wannan ya dan adam zai iya wannan idza jahada nafsahu dan adam idan ya kokari da kansa ya sa kansa kokari shine karatun qur'ani shine zikiri shine tasbihi shine masallaci shine zama da bayin Allah shine neman halattun sa shine abu idan mutumin wanda mu da kanmu muke ta wani bai bawan Allah ne wallahi wani mutumin kirki to da adam in ya shirya kansa haka wada hala ya tsarkake duk abin da Allah ya hala ya tsarkake kansa abin da kai go a za ka iya yin wannan amma shi duk ya hana kansa wannan wata hara ya tsarkake ta waraddaha ya ma'arifa ya mayar da kan nan nasa ila asliha zuwa asalin halitta sa fitratan la ilaha illa nasa alaiha ma'arifa kenan abinda muka zo akan la ilaha illallah wa rasulullah to yakunu min jinsil mala'ikati wannan da'adatin sai Allah ya sa cikin jinsin mala'iku sai ya kafada da kafada da mala'iku sai ya zama ma ya fi su ma sai mala'iku su tura shi gaba saboda Allah zai ce kun gan shi nan ya bi ku me yasa ya bi ku saboda shi yana da sha'awa ku ba ku da ita amma da shi nan ya danne sha'awar nan ta sa yayi alƙaya aikin alheri ai kaga da haka annabi yace in mace ta ba Allah dai ya sake da siddiqi dubu saboda mata kaya mata ne ba su ka bin Allah ba shi ne ne zaka to amma duk da haka in ta jajirce kuma ta bi Allah to zai ya sake da kai namiji mai kun Allah dubu ta kai kuma namiji in ka bi Allah kai duk abin nan da aka faɗa shi kenan sai a kora ta gaban mala'iku kai ne gaba da su saboda kai kana da abin da su ba su da shi kana da sha'awa kana da waye kana da zuba la ya sunan la ma amara wa yafal ma su ba ba su da wannan to sai ka zama jinsin mala'ika sai ka zama dan adam ne amma kuma mala'ika ne dan adam ne amma mala'ika ne kai kana da wani abu a cikin zuciyar kama na ma'arifa da Allah ya tsora ka gaban mala'iku akan wannan to fa idan fa idan ashe yayin nan lau ja'a malaku shi sa Allah ya da, da mala'ikan ma zai zo da ja'a rajulan ga dan adam annabi Muhammad ya zo ya kai wani mala'ika ne ya kai annabi Muhammad sarki wa ya kai shi tsoron Allah wa ya kai shi ma'ariban Allah to me kuke nema kuma sai mala'ika ya zo ai ga mala'ika na a cikin ai ga mala'ika mata ma suna wani abu in ka dan taba dan yaro sai yanzu dan mala'ikan Allah nan kaga mata ma sun san wannan karatu yanzu ɗan mala'ikan Allah nan ka taɓa, kare wannan ɗan yaro ɗan mala'ikan Allah, to haƙa to ma zai yi zan, haƙa to ma zai, to mutum na gama gane Allah ya sa karatuka da yawa. Yanzu irin wannan karatu ka ji Allah ne ya faɗa, amma ka ji mata suna ga wannan. Su ce yanzu ɗan mala'ikan Allah nan kada ka. Ya kaga a shi iya ɗan gane ɗan mala'ikan Allah a yaro, wai tafi da shi ba shi da laifin komai, bai iya ɗaukan komai, bai san kuma, to mala'ika ne kenan. to ai akwai babban da yake da hali irin na wannan yaron wajen sarki to shi ma mala'ika ne sannan mata suna da ma'arifa sanin Allah din nan da ake faɗa akwai shi yanzu mace za ta za ta tsora wa yarta sallan gyaɗa ɗai yarinya ya karama to sai dai baki san ki talla ba dai amma gashi nan na tsora ki jeki wanda ya ga Allah ya baki kudin shi jeki wanda ya ga Allah ya baki kudin shi an wannan magana da abin hankali jeki wanda ya ga Allah ya baki wanda bai ga Allah ba kuma ya tushe ki shi ne ya tushe ki wannan wani irin magana ce mai girma wadda warware ta sai da tarbima ila warware ta da tarbima to Allah yakan sa karatu a bakin jama'a Allah yakan sa abubuwa a cikin abu to kaga yanzu dan adam zai iya zama mala'ika din nan haka to idan ko dan adam ya koma sharri ya koma sharri shine sharri dukkanin shekantaka shine sai zama shekan sai ka faɗa da ka faɗa da shi har ya fi shekanu ma in ya koma dabbanci shi ke nan dai abubuwan da sai Allah ana irin wannan dabbanci da yake faruwa na turawa a wannan zamani sai zama ma dabba ma ba ta yi wani abin da dan adam zai yi ba haka dai kowanne in ya koma kuma kashe-kashe da kashe-kashe da yanka mutane da kaza-kaza ya zama zaki sai ya fi zakoki ma zakoki ma tsoro suke zaki in kai kusa da shi sai ya daji da gudu kaga muka yi kusa da daji sai namun daji su gudu to shi ko kadan gashi ma ya arko har wayan suna faɗa a hikima suna cewa shaytanin aljanni ka ta'udhu billahi ya gudu amma na dan adam sannan ma zai maso shi sannan ma zai maso ku da kai Sura wala qad bi abi rusulin min qablika an yirjili da annan ma'aikan da suka zo kafin kai sahaqa bil ladina fakiru sai ya sauka ga waɗanda suka yi izgilin nan minhum da gare su ma kanu bi yasabuna abinda suke yi wa annabawa izgili sai ya same su fa kana yiku bi imam usturji abika in yanda azabacin ta samu waɗanda suka yi wa annabawan da suka zo musu izgili to haka ma za ta samu waɗanda suka yi ma izgili Kulisiyu bilagadi sun manzuru kai fa kana aqibatul mukazzibin.
da ya musu siru fil ardi tafukan kasa mana kun siru fil ardi ku tafukan kasa mana su manzuru sannan ku kalla ku yi kallon kaifa kana akibatul mukazzibina ya karshen masu karyata ar-rusula ma'aika ya zama to min halaki ne daga halaka su ga gidajen su nan da mun bari ga kayayyakin su nan da suka yi mun bari ku je ku yi kallo kayan mutan da duk gashi nan Kulli man ma fi samawati wa lardi.
tambaya su ya rasulullahi wai abin da yake saman bakwai da abin da yake kasan bakwai wai na waye ne Kullillah.
in ma sun faɗa amma ba faɗa ba ka ce na Allah ne la jawaba gaibuhu ba wani amsa da za a bayar ba wannan ba كتب على نفسه الرحمة ليجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ka taba ala nafsihi rahmata Allah kaza ya hukunta ala nafsihi abu sakansa arrahmata jin kai fadlan wannan falala ce minhu daga Allah wa fi talatuku akwai tausasawa kafirai dan a jawo su gaya musu Allah ba ya rubuta wa kansa rahama ba azurta musu zai ba zo su musulunta kawai su ba Allah tabaraka wa ta'ala ya samu rahama Allah wannan akwai tausasawa fi du'a'i cikin kiransu zuwa imani to kaga ga kafirai ga irin yadda ake kiransu zuwa imani ka dinga gaya musu rahamar Allah ka dinga gaya musu dukkan Allah ba wai ka je ka kama su da zage zage da fada da kaza kaza kaza ba kai addu'a ba kake so kake Allah ya kona su hawa ba haka ba kaga yanzu duk maganar da ake da su sai Allah yake gaya musu ka taba ala nafsihi rahmata Allah ya rubuta ya hukunta rahama jin kai abu kansa sai Allah ya bin hukunta cin kai abu sakansa fadlan min fallati da gare su wa sallatukum da tawfasawa fi du'a'in a cikin kiransu ila al-imani zuwa imani la yajma annakum Allah zai tara ku ila yawmil qiyamati zuwa ran tashi kiyama fa jazi kun ya saka muku kaga yanzu mutum yanzu za a kai shi ranar tashin kiyama ai mahukunci sai ya ji tsoro amma Allah ya ce a to yanzu kuma kakka ji tsoro in ji aiki dai ranar kiyaman da zan tara ka amma hukunci to ni kuma abinda na dora wa kaina wannan rana jin kai كتب على نفسه الرحمة لا كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال an wajabta muku to ni ma ranar tashin kiyama na wajabta wa kaina rahama abin da kaza an na sauka daga wannan abin da na wajabta a kaina na azauta mutum to kafircin bai zo da la ilaha illallah bane amma in dai dan wani abu ne ni na rubuta wa kataba ala nafsi rahmata Allah yana da kautatawa Allah mai rahama ne Allah ya ce ya dora wa kansa jin kai ka taba ala nafsihi rahmata kuma ya aiko mana annabin rahama kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai ga dai da haka ba mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana da wata rahama ko ya wajen sa da kafin ya san da ita ma da ba zai tsaye tsammani ba wani abu ma ya zama isha'i sirrin Allah tabaraka wa ta'ala mu so ubangiji kwarai da gaske la raiba fi la shakka ba kokonto a cikin sa الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون wa'anda allazina kasiru amsa wanda suka kafar da kawunan su ba za su yi imani ba ba tabarde wanda duk da rahama Allah nan amma kuma ya gizin Allah azaba ta shafi su wannan shine tabarde وله ما سكن في الليل والنهار duk abin da ya tabbata a cikin dare duk abin da ya tabbata a cikin rana to wannan na Allah ne kullu shay'in kowane abu fa huwa rabbuhu Allah shine ubangijinsa wa khaliquhu Allah shine mahalicinsa wa malikuhu Allah shine mamallakin wannan abu qala fi bidayati surati Allah ya faɗa a cikin farkon sura kana samawati wal arda hadha al makan wannan wuri da ake ce masa sama dinnan wa hadha al makan da wannan wuri da ake ce masa kasa dinnan da duk abin da yake wajen da zamanin zamanin da muke ciki yanzu ko zamanin da wa'ansu mutane suka shige da kuma wani irin zamani da shi kowane lokaci ne anid da'ini akwai dare akwai rana akwai jiya akwai yau akwai gobe akwai anid da'ini kuma akwai wani lokaci shi ko international ne lokacin a cikin su yake da daddare za ka iya cewa yanzu nan da rana za ka iya cewa yanzu nan jiya za ka iya cewa yanzu nan gobe za ka iya cewa yanzu nan to wannan yanzu nan din nan ita wani lokaci ne a cikin lokaci suka ana ce mata anin da'i to da lokaci da dare din da rana din da duk abin da yake cikin su duk halittan Allah ne to wannan hada zamanu da wannan zamani istagara zamana da duk abin da ya zulmiye zamanin wal ka'inu fi zaman da abin da yake cikin zamanin wal makana da wuri wal ka'ina fil makana da abin da yake cikin wurin kullu hadha lahu tabaraka wa ta'ala duk wannan na Allah ne وهو السميع Allah العليم shine mai ji al-alimu masani ولدي الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض tambaye su kul a gairar Allah yanzu Allah da yake da wannan to yanzu wannan sa aka ci waliyan zan kirke shi abun bautawa a abu duhu da zan bauta masa fatir samawati Allah nan da shine mahalicin a samawati sammai wal arda kasai mubdi'u kuma shine wanda ya kago su ba tare da wani ya rubuta su a takarda ba Allah shi ya kago su وهو يدعم ولا يطعم Allah kuma shine yarzuku shine mai azurta wa la yut'amu Allah ba a azurta shi قل إني أمرت أن أكون أول من da أسلم ya mutu ya rasulullahi in ya umar su to dai ko ba ku imani ba ni dai da wanda suka bi ni ni dai an hore ni ana kuna awwala man aslama zama ni ne farkon wanda ya miƙa wuya lillahi tabaraka wa ta'ala haka mai fassara ya fassara shi haka jalali siri ya fassara shi ni dai an a hore ni zan fara wato sallama wa Allah sannan kuma da wa'inda duk suka biyo bayana ولا تكونن من المشركين wasila ji kuma aka gaya mun bayan an hore ni in zama ni ne musulmi aka gaya mun kuma la ta kuna na kaka zaman dominan mushriki na daga cikin masu shirka bihi da Allah masu tara wani da Allah قل إني أخاف إن أخيت ربي عذاب يوم عظيم
kuma gaya musu in ne ni dinnan dukkan matsayin nan na da girman nan nawa a kafu ina jin tsoro in asaitu rabbi in na sabu ubangiji na azaba yawmin azim azaba ranan nan mai girma huwa yawmul qiyamah shine ranar kiyama من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه duk wanda Allah ya kautar mata azaba da na tashin kama kai wannan Allah ya ji kansa Allah ka ji kanmu arada Allah bi khaira lalle Allah ya nufi alheri da shi وذلك الفوز المبين wannan shine babban rabo mabayyani وإن يمسك الله وإن يمسك الله بدر فلا كاشف له إلا illa hu wa in yamsaka Allah bi dhurri idan Allah ya shafe ka da wata cuta bala'in da wani bala'i kamar kamar rabin kamar rashin lafiya wa fakarin ko talauci fala kashima lahu ba wanda yake yaye ma illa hu sai dai Allah nan ne zai iya yaye ma sai ka tab- amma kuma Allah zai yaye ma a cikin sababi in cuta ce Allah ya jarabe ka da ita to sai ka tafi wajen likita ba wanda zai iya yaye ma cutar nan sai Allah likita wakili ne na Allah zai iya yaye ta kuma har yau ba shi yaye ta ba Allah ne yaye ta kuma da Allah bai yaye ta ba komai barewar likita ba abin da zai faru kaga yanzu da ita ajali shi ba a yaye shi ai komai barewar likita dai sai dai ya tsira ma ido yayi abin da zai iya da sai dai ta to ya mutu karfe kaza to to wannan fassara wannan aya kenan ba wai shikenan wai ba wani ne yayi rashin lafiya sai Allah ba gaskiya ne ba wani ne yayi rashin lafiya sai Allah likita ma wakilin Allah ne shi zai yayi rashin lafiya ai kaga ya zo wajen Annabi Musa alaihi salatu wa Annabi Musa ya yi ciwon ciki kamar yadda ya zo ya je wajen Allah ya ce Allah ciki na na ciwo Allah ya ce ka dauki bishiya kaza ka matsa a ruwa sai ka sha ya je ya ɗau wannan bishiya ya musu kata a ruwa ya sha bai warke ba ya dawo ya ce Allah har yau cikin yana ciwo Allah ya ce tafi wajen likita na bani Isra'ila wani ka je ka ce injini ya baka magani annabi Musa ya zo wajen likita Allah ya ce in ji shi ka ban magani yanzu Allah ya faɗe ni ni yadda likita ya kama kuka annabi Musa yace ba wannan zaka yi ba ba ni magani Allah sai ka ba Allah sai ka ba magani yace je ka dau bishiya iri kaza ka mutsuka sai ya faɗi irin ta Allah irin wata Allah ya faɗa annabi Musa ya je ya mutsuka a cikin ruwa yana sha sai ciki ya bari sai annabi Musa ya dawo wajen Allah Allah yaya ka ce na je na yi mutsuka ban bari ba likitan bani isra'ila ya ce in je irin wanda ka faɗa kuma na na yi na warke Allah ya ce dan nuna ma iko na ne a cikin likita dan kar in wani abu ya same ka ka ce ba za ka je wajen likita maka taho waje na tafi wajen likita iko na ne ana to haka in talauci ya same ka tafi wajen mai kuɗi ka je za ka sana'a shine Allah ya azurta ka kenan wai ba da Allah ya azurta ka ba ko ne mai kuɗin nan ya baka sai a ce ai kuɗin ya narki ya ta zaki mutumin banza baka iya sana'a ba baka nawa na baka to arzikin bai zo ba kai ma ai ba kake so ba da da da sana'a arziki ce da dan koliya ya arziki sai ka je ka tarar irin tsofaffin mu na Kano mutum shekara 60 yana fitarin ba bai taɓa fashi ba amma kuma sai yana nan da dan rufin asiri amma wani kawai dan lokaci ka dan sai ka ji an ce yau kuma duk Nigeria ba mai kudin ko duk gari kaza ko duk Kaduna ko duk Kano arziki na Allah ne to wai وإن يمسك وإن يمسك الله بضر إذا الله يجعل فيك تشوكا بلاء بلاء كمرض كمرش اللافية وفقر كتمرشي ألا كاشف له أم يا إما وأنا أبي إلا هو سي الله فيك تفوجا لكتا إجن بيا يوا الله سي أنكتي نكوية تفوجا لكتي وجن سنة عشيما يا يوا الله ني وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير كمان الله يجعل فيك تألهيري إذا الله يجعل فيك بخير تألهيري كالصحة كمان الله يبارك لافية وجنا idan Allah ya baka wadata fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah dai din mai iko ne har yanzu wajen lafiya lafiya kuma sai kai ta wanka ka dinga cin abubuwa masu lafiya masu gina jiki har yanzu ya Allah ne dan kana cin wannan in Allah bai ga dawo yanzu ya fara ma ta fito ta wajen ka ma kuma ko a dinga abun mamaki ko to sai ka dinga gyara lafiya ka dinga har yau dai da Allah ne ka ga dai Allah yake duk wannan ba zai zama ya sa ya abu ko wajinan wajen arziki kuma yadda duka biya kasuwanci ka tafi kasar turai ka tafi dubai ka tafi lagos ka tafi waye haka zama mai kuɗi da yawai duk allah ne ya yi duk wannan dabara ta ka da allah ne ba duk ba za ta yi ba to wa ala kulli shay'in qadir allah ne iko ne abu sakan komai ba an tambayi wani mutum ba an ce da ya san allah wani ma wani aka tambaye da ya san allah yake ni na san allah da rashin lafiyar likita kaga likitan da da shi yake jiya waɗansu yanzu kuma likita ake jiya kaga da ya iya abubuwa a hannunsa da ke yi na rashin lafiya ba to kasan ashe akwai kudura Allah kenan yake sannan kuma na san Allah da wautan malami mutum ne ya san komai ya san da amma zaka ji ana kaman wanda bai karatu ba ta ji ma yake ka ganewa da suka za ka to abin na Allah ne to duk da irin wannan to wannan shine fassarar wannan aya قال الرسول صلى الله عليه وسلم النبي يجرى da aminta Allah tabbata a gare shi ya ce ya gulamu ya ce da Abdullah bin Abbas ya kai dan yaro inni wa allimu ka kalimatin zan sanar da kai wadansu kalmomi ittaqillah ka ji tsoron Allah ya hafazka sai Allah ya kiyaye ka ittaqillah ka ji tsoron Allah ta jidu tujaha ka sai ka samu Allah gashi nan a gabanka amma maka wani hadisi ya fassara ko wa idza ta'alka idan za ka yi roƙo maka roƙi kowa fas'alillah roƙi Allah wa idan ta'anta idan za ka nemi taimako ka nemi taimako da kowa fasta in billahi ka nemi taimako da Allah yawa za mu zo fasara wannan ba yanzu ta ji wa in yansaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yansaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadirun ba to kuma ga wani hadisi yanda waccan aya ta ji fasara ta haka wannan hadisin ma yake yanzu wani za su alka in za ka roƙi komai fas'alillah kan ka roƙi kowa komai yanzu roƙi Allah har ka bani abinci har ka ban kwan ilimi ko ka ban ka sake ka roƙi kowa ma'ana ko ka roƙi wanda ka gade Allah kake roƙa in Allah bai ba shi ba zai baka wannan abu to shine fassarar ka za mu zo da abin da manyan malamai suka fassara wannan hadisi ya sa ke mutane ta tsakasa ke wanda suka ga karatu a takarda kawai ta tsakasa kwarai da gaske wa idan sa'anta idan zaka nemi taimako fastarin bi da ka nemi taimako da kowa nemi taimako da Allah ko ka hada koji kana habu kake ne da a ka ce wayyo a zuwa taimake ni har yau je da Allah kake taimako ko ka hada yi jadi kururuwa a zuwa taimake ka da Allah kake taimako Allah kake kira ba wani ba fastarin billahi ka nemi taimako da Allah wa alam kai sani annal ummata al'umman nan da ka roƙa su za ka kuɗi in kuɗi kake so lawujita ma'at da za ka taru ala an yanfa'u ka abu sa amfane ka da Allah bai amfane ka ba lam yanfa'u ka za su amfane ka ba illa bi shay'in sai da abin da kanta sababu Allah laka abin da Allah ya rubuta ma abin da Allah ya rubuta ma zai baka ka je ka bi sababi ka je ka shiga kasuwa ka ko ka bi wani mai kuɗi ka zama yaron sa kan to sai Allah ya kawo wannan abin da hannunsa ba zai iya ƙara ma abin da Allah bai rubuta ba ba zai iya rage ma ba to wannan shikenan la an yanku illa bi shay'in karka sama Allah wa in istama'at idan kuma ka nemi su cire ma wani wasifa to ka sani ولو اجتمعت الأمة حدثها كما إذا صاروا على أن يضروك بشيء تشيك وأنا أب لن يضروك فلا تشيك تقوم إلا بشيء سيد أبن ذكرك سبب الله ألا يرمي كاما تو أما ديك غدو wajen halaka ka gudu kakka ta koma ba dan ba ka sani ba ko Allah ya rubuta kashe kan ma ko to ai ka gudu ka ka ka gani duk wannan kenan sai da abin da Allah ya rubuta musu wa alam kai sani annama a sabaka duk abin da ya same ka lan ya kulle kuce aka dama ba a rubuto zai kuskure ma ba amma dai ka bi sababi ka kulle gidanka ka kakka je wajen masifa ka yi to kuma in kuma ɓaci rana zo kuma wannan daga Allah tabaraka wa ta'ala amma yanzu in ka hau sama ka ce ai sai Allah ya ga dama mutum ya mutu ko sai Allah ya ga dama bari in faɗo daga kan beren nan in Allah bai ga dama bai rubuta ai ba abin ce wani kama ta kai kashe kanka sai ka kashe kanka nan kai sani duk abin da ya same ka lan na kulli ya ka dama ba albutu zai kuskure ma ba wa ma aka sa aka duk abin da ya kuskure ma lan na kulli shi ba ka dama ba albutu zai same ka ba wa alam kai sani annan nasara taimako ma asabar yana tare da hakuri in kai hakuri sai Allah ya taimake ka wa annal faraja ya ya masifa duk ga baki ɗaya ma alfaraju sai bakin ciki ya samu sannan sai ya ya masifa za ka ga rayuwar duniya bakin ciki da bala'i ya fi yawa to duk lokacin da kaga kana cikin damuwa kai munna ka san yayewa tana nan tafi yayewa tana nan tafi to bayan da za ka ga yayewa sai sai musiba ta samu wa anna ma al-usri yusra tare da wuya kuma akwai sauki tare da tsanani kuma akwai sauki to wannan hadisi a karar da hudun muzi imam turmuzi ne ya fitar da shi kuma ya ce wannan hadisi sahihi ne to wannan hadisi haka yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turmuzi ya fitar da wannan hadisi kuma wannan hadisi ingatacce ne duk da yau galibi wanda suka ɗau wannan hadisi suke amfani da shi da ƙa'ida su za su bi ba za su ɗau wannan hadisi ba galibi masu ɗaukar wannan hadisi su ce ba za a roƙi kowa ba ba za a roƙi manzon Allah ba ba za a roƙi wanda ya bayan Allah ba ba za a yi irin abuwa wannan shirka ne wannan kafirci ne galibin su ba suka ɗaukan hadisin turmuzi ba sai dai bukhari da muslim sai dai bukhari da muslim to kyau ga wannan ƙa'idar za su bi kaskaka wannan hadisi wannan hadisi turmuzi amma mu a imaninmu bukhari da muslim da abu dawuda da turmuzi da nasa'i da ibnu mata dukkan su sahihai ne daga manzon Allah al'ummar musulunci ta yarda da wannan duk abin da aka rubuta wannan cikin wannan al'ummar musulunci to amma yau fitintunu sun fito da yawa za ka ga mutum ka kama hadisi ai ba bukhari ne ya rawaito ba sai wanda bukhari ya rawaito wannan hadisi mai cewa ai ba bukarin nan ya rawaito ba ya ɗau wannan hadisi ya rike to haka tun daga nan sai a ajiye shi inda ba bukari ya rawaito shi ba turmuzi ne ya rawaito shi kuma ahmad bin hanbal shi ma a nasa ruwaya shi ma ya rawaito shi to wannan hadisi wannan farkon hadisi kenan sannan wannan hadisi malamai suka ce wannan hadisi yana magana ne yana koya wa mutane kana'a su yarda da abin da Allah ya ba su kar su dinga kwaɗayi kar su dinga roƙo na tarawa duk da suna da abu su dinga roƙo na tarawa wannan a wannan kofa wannan hadisi yake ba wai yana da cewa kakka nemi wani ya taimake ka ba ko in wata masifa ta same ka kakka nemi wani ya taimake ka ko kakka kamun kafa da wani ko kakka kamun kafa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kakka kamun kafa da waliyyi ko kakka kamun kafa da kaza duk ba nan wannan hadisi yake magana ba wannan hadisi yana maganar dan abin nan da Allah ya baka ka gode masa ka cancana shi kakka dinga raki ni ni ba ni da komai ni ba da wani dan Allah ka bani wani ka bani wani to ana ga ma duk da wannan rakin da kake yi ba za ka samu abin da ba a rubuta ma ba kaman yanda kaman yanda kamar rage ba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya bin sunnata ba nawa bane za ga ana ta maka wannan magana a wuraren da bai dace ba wannan manzon Allah ya magana sa akan aure da sahaban da suka ce ba za su yi aure ba ba za su dinga bacci ba ba za su dinga cin abinci manzon Allah ya ce kun gan nan ni ina auren mata kun gan nan ni ina bacci ina sallah kun gan nan ni ina cin abinci kuma ina yin azumi wannan ita ce a sunna ta duk wanda yake ba ruwansa da wannan ba na bane kaga kowanne akwai dalili to yanzu wannan hadisi na Abdullahi bin Abbas sunna hadisi ne da yake koya wa mutane gudun duniya yake koya wa mutane kana'a wannan hadisi ma'anarsa mu yi gudun duniya mu kuma ji tsoron tambayar mutane amma in dole ka tashi ba ka da abun dole ka tambaya don ba mutuwa ake ba dole ka yi ruho bara dole ka je wajen wanda yake da hali ka ce wani don Allah don Allah kai Allah ya baka ni ko wallahi ba ni da shi wallahi ka gaskiya nake ba ni da shi ne in yana da hali ya taimaka ma in ba shi da hali ya baka abu wannan yana hana ma'ana roƙo ga mutane roƙo na kwaɗayi ga abin Allah ya baka amma kuma kai kullum wato na gaba kake nema kuma yana sa ka yi kana'a ka yi da ɗan abin da Allah ya baka kuma ka kame cikin mika hannunka ga mutane su baka su baka su baka inda Allah ya ɗan baka abin da zaka ci ka sha ka abu to kakka mika kakka wulakanta kanka ka je roƙo ko a baka ko ba a baka ba wannan hadisin a nan wajen yake akwai maudu'i topic din da ake magana a kansa to wannan hadisi ga maudu'insa to da yake hadisin manzo Allah sallallahu za a iya kai shi wurare to sannan ne za a iya dan fadada shi to kuma wajen fadada shi wannan hadisi ba iri ba na kowa da kowa bane kamar yadda hadisin Jibril ya mana ya bambanta mana mutane zuwa uku akwai musulmai akwai muminai akwai muhsinai akwai musulmin da in Allah ya bashi in Allah bai bashi ba ya yarda da Allah ya iya hakuri da Allah ya iya duk abin da Allah ya doro masa ya iya hakuri ko musulmi ne har yanzu musulmi amma mumini amma akwai musulmi yanzu da Allah zai doro wata bala ya zama ni kamar ni dai na yi wa Allah wani abu kamar ni kadai ne a cikin bayansa ni ni ban san mene wa Allah ya doro mu wani ana ka daina faɗa irin wannan ba a yanzu ni ban san ma ne ni ya tafi da ni ma zalama na san za a ji mutum yana kaga wannan musulmi ne to wannan hadisi ba ma da irin wannan ake ba ma kwata-kwata yanzu ana magana da mutane masu wanda suka san Allah suka yarda da Allah duk ake koya musu ai ka ji ma yanda yanda ya fara yanzu zaka san abun ba wasa bane ihfazullah ya hafasta ka kiyaye Allah zai kiyaye ka to ga yanda zaka kiyaye kamar kai yaya ihfazullah ka kiyaye Allah tajiduhu tujahaka ka samu Allah gaban ka yanzu zaka iya fassara wannan ya za a ka samu Allah gaban ka kamar yaya kaga daidai yake da ihsani an ta abuda Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ba wai dauke hadisin bane a ce wai ya fi karfin a'a amma kuma ba hadisi ne jigar jigar na yan tagadan tagadan girina da har za a dinga zage-zagen mutane da wannan hadisi ba haka malamai suka faɗa ga inda aka ga abin da aka yi shi dan shi akan mu zamanto masu gudun duniya kan mu zamanto masu kwaɗayi mu dinga gode wa Allah dama an ce a cikin duniya ka kalli na ƙasa da kai yanzu ka kalli na ƙasa da kai sai ka kai sarki ne kai mai kuɗi ne wani yana nan abin da kake da shi ma ba shi da shi yana nan abin da amma a wajen bin Allah ka kalli na sama da kai sai ka ƙara amma a wajen zama duniya ka kalli na ƙasa da kai to wannan hadisi wannan hadisi wannan magana alawi maliki kun gode Allah daga inda magana take fitowa ana wi maliki daga saudiya ya wannan littafi al-mafahimun ya tubu an su sahaha fahimtar karatun da ya dace a gyara ta da yawa mutane in Allah na lirajin a gyara wuta Allah na lirajin to wannan wannan jikon Allah mun gode Allah wannan littafi daga inda irin wannan maganganu ta fito daga irin wannan wannan magana ta fito alawul maliki din nan malami ne kafitacce a Saudiya a Makka illa ya yi kokari kwarai da gaske ya gyara duk waɗansu wautoci na fahimtar karatu na banza irin da muke ji a ƙasanmu wanda ya zo mana daga can to ya yi littattafai ya gyara abubuwa wanda wannan ya jawo sai da ma ya taɓa hijira ma ya ban makan gaba gida sai da ya taɓa hijira ya ban makan gaba gida sai da fahad ya ga duniya ta yi mata ana ta wannan ya zama abun kunya wannan ya zama kaza kaza ne kuke tsoro in karatu ne ba ga a duka shi ta karatu ba amma me zai sa hamu ya tashi ya matsarsa sannan fahad ya ce to ya dawo dawo ka zauna amma ka yi karatun ka iyakai da wanda ya bi ka da wanda ya karbi naka amma ba ruwanka da abin da kasa take ciki ba abin ruwanka abin da daula take ciki to kuma ya da abin kunya sai da ya rasu ya rasu yau wajen shekara goma alawi maliki sannan sai yanzu a ga ana sa karatukansa a tv ikiradin nan da suwa nuna sukan sa karatun bukhari karatun bukhari sa wani zuwa a tv alawi maliki din nan malami ne kwarai da duniya ta rike ilimin sa kuma yana daga cikin littafin da an mu malaman kasar mu saboda muhimmancin littafin kuma muhimmancin daga ina ya zo malaman ƙasar mu sai da suka tafi har wajen alawi malikin nan suka nemi ya musu izini su zo su buga wannan littafi su yada dan akwai almajiran ƙasar nan Saudiya ga yanda karatukan su yake a ƙasar mu to mu ga ga littafin da ya zo daga ƙasar a zo a buga suka zo suka buga wannan littafi wannan littafi duk almajiri mai karatu yana da kyau ya sayi wannan littafi kuma kowaye duk mai iya karanta hadisi kuma iya sayi wannan littafi mafahimun yajibu an tusahaha fahimtoci da ya dace a gyara ta zai ga ya kawo abubuwa kuma wanda malaman duniya yau sun yasa kuma abin da haka aqidan musulmi suke tun daga yanzu to wannan mafahim yanzu wannan ba ma bugun kasan bane wannan bugun misra ne bugun bugun misra ne wannan littafin alawi maliki to alawi maliki din nan yake cewa wannan hadisi na idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta in zaka nemi taimako fasta'in billahi wannan gefe ne na hadisin ya guda mutum na dawa karanto wannan hadisi ne da turmiji ya fitar da shi kuma inganta shi hadisi ne ingantacce yake cewa wannan hadisi da yawa mutanen da suka yi kure akan wannan hadisi suka ce wai ma'anarsa yadda zahirin nan nafa yake haka yake duk da zahirin karatu dama ba tara ba tara karatu shine karatu ba dan dan mutum ya cika shagonsa da magunguna shine ya zama likita ba shi ne karatu ba ka fahimci me yake nufi yanzu wannan karatu idza sa'alta fas'alillah wa idza ta'anta fasta'in billah ma'ana ce mai kyau amma ya saba wa ayoyi tili ya saba wa hadisai tili fasaga in tasaji suna rabbaku kuna neman taimakon ubangijin ka na an nemi taimako da Allah ko can kuma fasaga ka hullazi min shi'ati ala allazi min aduwi sai wanda yake bani Isra'ila ya nemi taimako da ɗan uwansa Musa akan majiyinsa. Kaga nan gashi an nemi taimako. Ga hadisin ceto ranar kiyama. Fasta ga su bi Adama za su nemi taimako da Annabi Adam duk hadisai ne ingantacce. To akwai hadisai hadisai da yawa ingantattu wanda sun ce a nemi taimakon. Sun ce a nemi kaza a wajen mutanen ma'abu. bayan wannan fasara hadisi ta yanzu ta zama bude wa'ancan yanzu dole malamai da wa'ancan za su yi ma fassara malamai amma kawai ka mutum da mutum ya shiga ko ko wannan kadai ya haddace to ka ji ba da Allah ya ce to ya hankula ba sanarin ta ake nufi ba to Allah yake cewa wannan hadisi da yawa da suka yi kure suka zato ya ma'anarsa kakka roƙi kowane ɗan adam ya taimake ka ko kakka nemi taimako da kowa bare kuma abin yayi girma har suka kai abun kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har suka kai abun kan waliyan al'umma wanda suka rusa rukunan addini da yawa saboda wannan hadisi kuma suka rusa hadisai da yawa kuma suka rusa ayoyin Qur'ani da yawa wal haqqu gaskiya wannan hadisi mai girma dinnan ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi ba ba yana nufin cewa ba za a tambayi kowa komai ba ba za a nemi taimako a wajen kowa na komai ba yadda za ka nuna nasu ba haka yake nufi ba ba haka ne yake nufi ba ba haka yake domin Allah ya sanya tsani a hannun jama'a tsanin abubuwa in ilimi kake so dole sai ka tafi makaranta ka tafi wajen malami ko na bokon ko na wai sannan ka zama malami amma in ka zauna kana cewa Allah karantar da ni Allah karantar da ni ba ka ilimi ba amma kuma Allah ne iko ne karantar da kai amma ikon ya sa a wajen malami in lafiya take nema dole ka tafi asibiti amma nan ka zauna Allah ba Allah zai Allah ba Allah ne iko ne baka amma ga ikon sa ya sa shi a cikin likita in kuɗi kake nema dole ka je wani ya buɗa ma hanya ka tafi kasashen da za ka yi kasuwanci ka tafi kai fatauci amma ka zauna cikin ɗaki Allah ka azurta ni Allah ni Allah ne iko ne amma kuma ga hanyar arziki ga hanyar kasuwanci Allah ya sanya sababai ya sanya sababai fal ma'ana ashe ma'anar hadisin in ka yi nufin za ka yi nemi taimako wajen wani to ka san wajen Allah kake nema dan da Allah bai ba shi ikon taimaki ba zai iya taimakon ka ba kamar yadda jiya muka yi karatun alhamdulillah akwai hamdu dan adam ya gode wa dan adam har yau ya gode wa Allah ya gode wa dan da Allah bai ba wannan dan adam din da ya taimake ka iko ba da bai taimake ka ba to kan dan adam ya taimake ka kace ba za ka gode ba kace kai Allah za ka gode wa Allah ya ce bai karba ba man la yashkura nasa la yashkura Allah wannan hadisi hadisi ne kullu ya fitar da shi ko kamar da makaranta jiya wanda bai gode wa Allah ba ba zai gode wa mutane ba wanda bai gode wa mutane ba ba zai gode wa Allah ba kaga da wannan hadisi za a bi wannan magana ma ba ta wannan hadisi a ajiye shi ma to wannan hadisi yana nufin ashe idan ka je neman taimako wajen dan adam din ma ka je neman taimakon wajen likita din ko ka je wajen neman taimako wajen mai kuɗi din ma ko ka je wajen taimako kasuwa din ko ina ka san wajen Allah ka je in Allah bai ba wannan iko ba ba zai ma wannan ba kuma Allah yana mazalla yana so ya karantar da mu a wannan hadisi kada tsani ya rike mana ido mu kasa ganin mai tsani kada waɗannan sababai sai an ga abinci za a koshi kan mu kasa gane da Allah bai halittu koshin ba ko ka ci abincin ba za ka koshi ba an haka wani ba kowa ya sani ba to abin da yake karantar da mu amma kuma za ka zo ka kai mutum ai Allah ne mai kosawa ka ci abinci ba ne yiwu ba kuma abin da Allah hadisi yake so ya gane wannan dole sai an sa wuƙa sannan za a yanka abu amma ko ba a sa wuka ba Allah zai yanka abu amma ko mu ga kutuna Allah tana cikin wuka din nan da ya yanka haka dai haka dai karin sababi ya rike mana ido mu kasa ganin musabbabi wanda shine ya sababa wannan abu to wannan shi abin da hadisi din ne yake nuna mana kenan mu ga sababi abu kuma shi kansa hadisin ya nuna haka yake nufi mazalla sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah وإذا استعنت فاستعن بالله إن ذاك الوقت كروز قوة في الله إن ذاك الوقت كروز كان يمشي لهم قوة في الله سيكما حديث يتي وألم أما كيسني أن الأمة حلبت أجابات إذا ولت الأدرس على أن ينفعوك أبو ذات أنفانيك لن ينفعوك ولا أنفانيك إلا بشيء كان كتبه الله لك في أبو ذات الله رمتا ما أشيء حلبت أجابات إن الله رمتا ما تأنفانيك ذات هي أنفانك أشيء ذاك هي روحان حلبتها ta amfane ka amma a take a nan ka san amfanin da Allah ya rubuta ma ne. Rafiya su gode ta ba. A take cikin hadisin akwai ansa. Wa alam bi anna al-umma law istama ala an yanfa'uka lan yanfa'uka ala an yanfa'uka lan yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in irkatabahu Allah laka. Da sun taru ba su amfana ka da komai sai abin da Allah ya rubuta. To hadisin yana so ya koya ma ko ka je wajen roƙon wani abu ko ka nemi wani ya ba ya taimake ka ko annabi ne ko waliyi ne ko mai kuɗi ne ko mai sana'a ne ko likita ne a take a nan ka san bawan Allah ne kuma ka san da Allah bai sa wannan taimakon a jikinsa ba da ba zai iya taimakon ka ba amma wannan bai iya sawa ka ce shi ba zai taimake ka din nan ba kai ba za ka je wajen sa wannan kenan sannan kuma hadisin yace wa in istama'at idan halitta ta taru ala an yadurruka bi shay'in su ce ka da wani abu lan ya zuru ka ba za su ce ka ba illa bi shayin karka saba wallah wala sai abin da Allah ya rubuta ma ashe a take a nan hadisin ya tabbatar halitta za ta iya cutar ka amma cutar da Allah ya rubuta mutum zai iya kashe ka haka Allah ya rubuta ya kashe ka zai iya datse ma hannu zai iya yanka ka zai iya siyar da kai zai iya ma ko wannan zai iya komai haka Allah ya rubuto to kaga ashe wauta ne ga sai kai da Allah ni ba wani mai iya kashe ni to ni ba wani mai iya kaza kaza kai ma da kanka ba za ka iya da wannan karatun a nan wajen ba ashe yanzu ka gudau wa zaki dan kai ya cinye ka a kaki a nan ka san Allah bai kadarta ba ba zai iya cinye ka ba, amma dai ka tsaya ka tsaya ashe yanzu ka sa kayan ga masu tsada a cikin ɗaki a cikin sif ka rufe da mukulli da komai kuma a take a nan ka san wannan abin da kake duk in Allah bai kiyaye ka duk ba zai amfane ka ba, amma fa kuma ka yi kayyid wa tawakkal ka daure abin ka kuma ka ce na dogara ga Allah ba ka bude ɗakin ka a buɗe ba ka bar gidanka a buɗe ka ce ai Allah zai kare ka bar shagon ka a buɗe ka ce Allah zai kare a'a ba wannan ake ba ka san karatu ba ko ka ce wannan idan ta anta idan ta anta fasalillah wa idan ta anta fasalin billahi ai ana nufin kakka taimako taimakon kowa kakka kakka ha annabu ma har bayan Allah duk dan fara ne kaza kaza kaza wannan duk rashin karatu ne kaji injiyan da malamai suka faɗa kaga Allah ya tabbatar wa da halitta amfani kaga Allah ya tabbatar wa da halitta cuta wanda zai iya samun bawa wanda zai iya samun bawa amma kuma duk a take a nan duk a take a nan da Allah bai rubuto duk ba zai samu wannan abin da manzo Allah yake so ya karantar da mu cikin wannan kenan ya za a yi a ce ba za a yi neman taimako ba ga shi horo da taimako da mun ce wannan hadisi in za a bi da shi a zahirin sa zai rusa ayoyin Qur'ani da yawa zai rusa ingantattun hadisai da yawa wanda sun fi shi yawa sun fi shi karfi da kwari sun fi shi yawa sun fi shi karfi da kwari ya za a ce ba za a yi taimako ba gashi a cikin Qur'ani Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako cikin lamuran ku da hakuri da sallah yanzu hakuri da sallah Allah ne gashi Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako cikin lamuran ku da yin sallah ka dinga na manzo Allah kuma ya zo fassara wannan duk wata abu ya taso sai manzo Allah ya auna fula yanzu yanzu ga wannan abu ya yi ai sallah ba Allah bace Allah ake yi wa to gashi an nemi taimako da sallah bisabar Allah ya ce mu nemi taimako da haƙuri haƙuri ai ba Allah bane yadda da Allah ne to amma gashi mun nemi taimako da haƙuri da Allah wasta yi muke sabar kaga wannan ayar Qur'anin wancan zahirin hadisin da da zahirin da yake ya rusa sannan Allah tabaraka wa ta'ala ce wa aidulahum mastaqatun min quwwatin ku tana dawa abokan gaba ku mabiyan ku abin da kuka iya na ƙarfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a aura dawakai a iya harbi shi ne ma'anar na ƙarfi yanzu ba haka kawai za ka zo ka faɗa kafirai garin da yaƙi ba kai ba ka da makami kai ba ka da iya yaƙi kai ba ka da kuɗi kai ba ka da duk waɗannan abubuwa su sai ka yi tanaji a yawan Allah ne yake ta kawai na ruwanka da tanaji inda dai Allah ne yake da iya kai ɗan guda ɗayan nan je ka faɗa a garin sama ba Allah ya ƙarfin sama amma ba haka bane baka iya karatu ba sai ka yi tanaji wasta wa'idu lahu mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khayr kuyi musu tanadin ƙarfi manzo Allah yake alquwatu arrimayatu ƙarfi iya harbi iya harbi iya harbi da makaman ma yanzu nan zamanin nan na duniya in baka tanadi wa'in nan ayyuka ba ba zai ba zai yi ba to kaga yanzu neman taimako ne da wani Allah da ƙarfi din da daure da wakai din daure da wakai kuma shine yanzu musulmi su yi irin wannan manyan manyan motoci a ga musulmi suna da jirage a ga musulmi suna da manya manyan motoci suna da manya manyan otal otal suna da abu a san su ma musulmin akwai abu a hannunsu Allah ma ya sa kuma a hannunsu fetur ma a hannunsu za a gani a duk ba taimako ne da Allah ba wannan wasiɗa ce wannan to kuma Allah ya gaya mana labarin zurkan naini bawan Allah nan a cikin Qur'ani ga zurkan idan zurkan naini wawa ne ya faɗi wauta shi Allah ba wawa bane da zai sa wuta a cikin lissafin sa Qur'ani kaga cewa ai zurkan naini ne ya faɗa to in zurkan naini kai yanzu in za ka yi littafi duk wautar da wawa ya faɗa ka ɗago ka dinga sa a cikin littafin ka bare littafin Allah tabaraka wa ta'ala to Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana zurkan nan ya ce fa ainuni bi quwwati ku mutane ba za ku iya biya na lada ba ni sarki ne amma ku bani karfin jikin ku taimake ni da karfin jikin ku kaga yanzu ga zurkan naini ya nemi taimako wajen mutane kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta mana sallar tsoro idan wajen yaki ne idan kan ku ce za ku dogara ga Allah duk ku yi ruku'u makiya su kibe ku sun kashe ku a rabu biyu wa'yansu su kare ku wa'yansu su yi sallah yawan dogaro ga Allah ne kowa ya sallah mana waye wani sai ya kare ku har da sallah tsoro za a kuma wannan sallah ta tabbata a cikin Qur'ani da hadisi to sannan kuma hadisi sallah Qur'ani da hadisin ya zo mana da ka iya neman taimakon dan uwan kan wani abu haka nan Allah ya hori muminai su riƙi takatsantsan muminai su dinga yin takatsantsan ya yi wannan ya ku zo hijirakum ku zo hijirakum famfiru su ba su na wani furu da a dinga takatsantsan fa kar ka dinga shiga abu gaba gadi ka ce a yi kasan Allah na nawa ka bi ilimin abin yaya za a yi a ci nasara ya za a yi a fita ya za a yi kaza kaza kaza kuma ci ba wajen dogaro ga Allah sai da Allah ya faɗa manzo Allah abubuwa kan ma rahmatun min Allah linka lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفو عنهم يا رسول الله كي مسلم غني in suka yi ma abu yi afuwa wata ga kullahu in yi Allah suka yi wa abinci Allah ne wani musu gafara wa shawiruhum fil amr ka dinga shawara da su cikin lamari duk abin da ya sako ai shawara fa idza azamta idan aka yanke shawara aka yi shirin za a aikata wannan abu to fa tawakkal ala Allah sai kuma dogara ga Allah da ma'anar dogaro ga Allah ta abu duk wani sababi ne shi an yi shawara من الله يجي كوي أتنا كوي عنده بركة الله أما ما هكذا بس أنا مشاورة كما إن شاورة تينكي نيزو كما ضاعي أو لا أبدا شاورة أدو بركة الله إن شاورة نتاعي جو أشير أنكو دا الله الله نيب إما تيبا أشير سكا ما الله دي شريا كما الله جمي شاورة كما أدو بركة الله أكي مرة الأبيا وزلجي تحييك ولا يديني إما الأبيا أتشع الحمد لله الله هي تاشيشي إما الأبيا أمتدى ما أنزل من شيء تنهي dan har idan ka abu shi a gida ne zaba ne to wannan kwarai da gaske wannan karatu mu rike shi shi ma wannan karatu yana daga cikin karatun da kowa ya iya shi ya rike shi yana daga cikin fitina a wannan zamani wannan hadisi yana daga yin fitina ba ma da kowa da kowa ake ba har ma da manzon Allah din har ma da bayan Allah duk za mu zo da bayanan abin da abu wannan yana daga cikin abin da malamai ga abin da suke kai in wani dan shirme ya zo ma da shirmansa watsan masa kayansa kuma shi da Allah shi yanzu yanzu zai karɓa za a nemi ko ba amma kuma shi za a gan shi kofar wajen nema duk duka ba gida hajjar da salatul fati الحمد لله رب العالمين